أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالظفر wannan ita ce hajjin shehu radiyallahu ta'ala anhu ta farko hajjin shehu radiyallahu ta'ala anhu ta farko wadda muke ce mata baban baba don yanzu yau da yinta shekara tamanin da uku yau da yinta ko lokacin da shehu ya yi ta aka haifi mutum yau dan shekara tamanin da uku to shi kuma yana ɗan shekara talatin da bakwai a wannan lokaci ya yi ta to dalilin kawo ta hali ya yi mu kawo ta kuma duk 'yan shugabanninmu sharifai da suke faɗan abubuwa yanzu akan shehu yara to su ji abin da manyansu waɗanda su ne shehu tijanin abul abbas tsoron allah da haddace abubuwa da zikirin da bin allah duk wasa bai zo ba sannan ko a ce ana yi ne yanzu don gonar ta ba da kuɗi ko kaza duk wannan abu bai zo ba ko mutum su ne abin amma yanda suka sallama wa shehu radiyallahu ta'ala anhu yanda suka faɗi maganganu a kansa yanda suka tantambaye shi akan abubuwan da suka ɓoye amma zuwan shehu suka yi tambaya shehu ya amshe musu wannan tambaya irin yanda ya faru a ƙasan nan tamu ƙasanmu ta nigeria ko afirkan nan ma ba ta laraba ba akwai ginshiki na ɗariƙa shewa abubakar atiku radiyallahu ta'ala anhu yana da tambayoyi a cikin ɗariƙa abubuwan da suka shige mar duhu ya kasa gane meye wannan yana nan ya ajijiye su sai ya ji an ce ga wani babban goga ya zo daga fas ko daga ainu mazi gidan ɗariƙar sai ya je masa da shi to wallahi ko ka zo mana daga can amma ga abu kaza ga abu kaza gane ba mutum ya ce wallahi ni ban gane ba ya rubuta da bakinsa ya ce duk wani babba na ɗari ɗaya da na tambaye shi wa'annan abubuwa ya kasa yadda zai mun da su ita amma ina tambayar shehu ibrahim sai zama kamar shi ya rubuta abin da kamar ma shehu tijjani ne a cikinsa yake magana kila wannan ma kafin ya fata ne ya faɗa don wannan magana maftuhi ba zai faɗe ta yace kamar ma shehu tijjani ne radiyallahu ta'ala an abul abbas a ciki yana daga cikin abin da ya tambayi shehu ibrahim radiyallahu anhu da duk wanda ya tambaya sai ya gigice shehu ibrahim radiyallahu ya ce dariƙarsa za ta kasu fiye da dubu goma kowanne ɗaya ma ita ma ta kasu dubunnai ba adadi har zuwa tashin kiyama dariƙarsa za ta fi adadi kaza a aljanna shehu ya ce me wannan kashe-kashe har yau dai tun daga shehu tijjani ya rasu har zuwa zamaninsa dai bai ji an ce dariƙa ta kasu biyu ba ma a ce kamar yadda shazaliya darƙawiya shazaliya kaza ko biyu ma bata kasu ba bare abu to gasa za ta kasu wajen dubu talatin ma kaza me wannan kashe kashe duk wanda shi a tiku ya buga wannan tambaya sai dai ya maki rikici magana dai ga ta nan ta shehu tijani ce ba wanda ya sai ce ba ta shehu tijani ba ce kuma zancen kishi da waye ba wanda ya kai shehu tijani kishin dariƙa amma ga shi to me ma'anar wannan kashi kashe kashe ai sai da ya haɗu da shehu ibrahim radiyallahu anhu ya tambaye shi shi me ma'anar wannan shehu shehu ya ce ai saboda shehu tijani radiyallahu anhu magajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ulama ummati ka anbiya bani isra'il malaman al'umma ta kama annabawan bani isra'il kowane malami al'umma manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallama yana da ijtihadin sa da zai fitar da hukum malaman fiqhu ne suna da ijtihadi su fitar da hukunce hukunce kuma a dinga aiki da wannan hukunce-hukunce gashi nan mazhabobi da kaza kaza yace haka muqaddaman dariqa shehu tijani radiyallahu anhu kowa yana da ijtihadin sa na wani zikiri ko wata addu'a wanda ya rubuta ya amfani da ita ko ko almajiran suka amfani da ita wanda da ita suka haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala duk a cikin amma ba wai wurin ne zai kasu daya biyu uku hudu kaza kaza ba amma ga shi nan abubu addu'o'i kala kala na baddu na ai kaza kaza har Allah ya kawo mana failar wa ya isa ya tattare dubu nawa ne addu'o'in faila wanda kowanne ka dauka zaka shiga halaran Allah da shi in ka dau da'iratul nawa ne suka shiga halaran Allah da da'iratul madalib nawa ne suka shiga da kanzul auliya'i nawa ne suka shiga da kaza hutul auliya'i kaza kaza wai sai adadin su ba ita kanta kuma kowane muƙaddami a cikin faila wanda suke da izini wanda suka san inda aka sa a gaba kowanne da irin nasa ijtihadin da irin nasa lan da yake shigar da mutane zuwa halaran Allah gashi na a cikin mashadi shehu ya faɗi ma ka saka san masu tarbiyya ma guda 313 kowanne akwai mai tarbiyyantawa da in ya kalle kama shi kenan ya shiga halara adadin su kaza akwai masu in ya baka tuwo ka ci shikenan yan sai ka shiga halara akwai adadin su akwai wa'anda yan kaɗan din su ne irin la haula wala quwwata sai da zikiri sai da sai da zikiri to kowanne to da irin wa'annan abubuwa da da komai to wannan hajji din nan tana nan kuma duk mai so ya ga ko sai to fa wai wa'annan shugabanni daga na fasin har na duk inda shehu ya je din fa duk suka yi miƙa wuya ga shehu din nan suka faffaɗa mar abubuwan da suka faɗa mar wanda za mu ji fa wai tun fa shehu yana ɗan shekara talatin da bakwai tun fa yana shekara talatin da bakwai ina da sun gan shi a ɗan shekara saba'in da biyar ko da bakwai ina da sun ga shi tun fa iya failan ma iya ɗari ƙafa daga Senegal fa sai Gambia. Daga Senegal fa sai Gambia ina da sun ga shana gida kuma Laraba Murtaniya kuma sun sha. Ina kuma da sun ga Afirka gaba ɗaya, ina da sun ga Ghana, ina kafin Ghana da sun ga Nigeria tukun. Hina na zaltu san makar da hani, saukar da aka yi ta hajjin 1950 a Nigeria, ina da sun ga Misira, ina da sun ga China, ina da sun ga kuma an game duniya din ma. Ina da sun ga bayan rasuwar shehu, Haji Mushir ya ce ta inda za ka san shehu sahibul faizati ne yau shekararsa uku kacal da rasuwa amma faila sai ƙara bunƙasa ma ta fiye da zamanin ma yana da rai. Ina kuma yau shekara fiye da arba'in da biyar. da rasuwar shehu wa marratan ukura wa marratan ukura wa ya sani kuma nan da shekara ɗari ko nan da shekara ɗari biyu in duniya ta kai ko nan da shekara ɗari biyar wa ya san wani irin faila cumbaɗa da za ta yi amma wa za ka kullum faila ta amma duk ya faila tijani kuma dukka da mai madadin da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to dan haka idan mutum ya ji wannan sai ya san a shi tun fa ba haife shi ba ma shehu ibrahim sahibul faidati ne fa kaza kaza lalle baban baba ce to hajji hu radiyallahu anhu to wannan muhammad abdullahi wuldi sayyid radiyallahu anhu marubucin faila din kuma mawakin faila din wanda tun daga 1948 tun daga 1948 ba a yi wani abu a faila ba sai a kan idan sai shehu ya ja shi ko a yi da shi ko shehu ya gaya masa ko she har duk halara sun haɗu shi ya ga shehu ya nuna ma abu ya san abubuwan da a cikin faila wanda ba wani wanda ya san wannan Allahumma sai dai kila sai ya ji abin isa kalamul faida amma ba kama abu shehu abdullahi jejiba ya yi masa wannan abu to kuma shehu mahi farfesa dan shehu shehu mahi inyar shi da kansa ya yi masa wannan shaida ya ce hujjar faila ne in ya gaya ma abu a faila to da ki bango da na kowaye shi ne hujja wannan in dai ya gaya ma abu a faila to shi kenan to da ki bango da na kowaye da dukkan girmamawa to don haka za mu fara da takaice mana tafiyar da ya dan reraye mana ya faɗa mana dan kafin mu zo wajen ma kila to ga amma shi sai rairaye mana tafiyar gabaki ɗaya ta ta ta ita wannan din sai rairaye mana tafiyar to Allah buga na aje abin abin ashwaku na da gaba ɗaya hankula abin ashwaku na yana nan na ajiye shi abin ashwaku to shi sai ya rairaye wannan tafiya din a ciki yana nan kan kujera to muhammad abdullahi udusai yake cewa hajji hu radiyallahu anhu hajjin shehu ibrahim allah ya tsara yadda a gare shi haza ice wannan kenan dan ya koro bayanai da yawa ice wa min uluwi himmatu shehu yana daga ɗaukakar ƙwazon shehu da ƙoƙarinsa da himman nan tasa wanda duk shehunanmu kaf mun ga irin himmarsu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su amma su ne da kan suke cewa ya himmata shehu himmar shehu duk ina su himmar shehu suke so ta halarto musu himmar shehu ba mai cewa shehinsa ya ɗan ga himmar shehu ta ɗan ƙara tasa da ɗan kaɗan haba haba to kan mutum ya himma shehu duk mun yi magana a cikin goran faila na wannan sai yana daga maɗaukakiyar himma shehu aidan komowa wata fanihi da ƙarewa shehu fi hamidul masa'i a cikin ayyuka masu kyau wanda za su jawo yabo ga Allah da yabo ga bayin Allah Allah ma yana yaban mutum yama abu ni'mal abdu innahu ato duk aikin shehu aiki ne mai kyau wanda zai jawo maryam kirari daga Allah kirari daga bayin Allah wa adam wuqufil mashaqi amamahu da rashin tsayawar wuya a gaban shehu Ibrahim duk wani abu mai wuya bai gaban shehu Ibrahim shi dama sai an ce abu ne mai wuya sannan ma mai da shi sauki ai shi yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal mahala analuhu duk abin da ba zai yiwu ba manzo Allah ya zo da shi to duk abin da kaji ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mu'jizan manzon Allah shi kuma kalifan manzo Allah shi kuma yana zuwa da shi a karama abubuwan da ba a taba zato za su yi ba shehu Ibrahim ya kasantar da su ma an gama an yi wa'ansu ma an yi wa'ansu wai dan abu dan shehu abu kaza ya samu ana ta mamaki shi an gama da wannan wani ma ake riska an gama da wannan wani ma ake riska an gama haka kuma ya ce duk mutafi a ta tafiya dan ka samu abu to gaba gaba gaba dai gaba daga Allah ya kifa sai rahu ko hatta ya tahi kabi har ni ma yazo ya haɗu da ni fa iza ashkala alayya halu idan ni ma halin sa ya rikice min yafi karfi na fal yarhal ila ala maqam minni ya tafi wajen wanda ya fi ni walaysa barhama da ya karanta ya ce walaysa wara Allah lil abdi marhamu to radiyallahu ta'ala an to duk wata wuya ba ta tsayawa gaban shehu wa adam istikifa'ihi bima hasala alaihi shehu ibrahim radiyallahu bai isuwa dan ya samu abu kaza yace ai yanzu an gama bari akwai kai ai akwai gaban sa ko ai akwai gaban sa wanda yake neman hadaran Allah ne zai ga ya samu ya isa ya isa bima hasala alaihi abin da ya samu min dawami sa'ayi dawwama tafiyansa wal jiddi da ƙoƙari a shaki mai wahala fi ziyadatul khair cikin daɗin alkhairi shi kullum a cikin daɗin alkhairi ko me in ka ga wahalarsa ko me wai abun mamaki shehunan mutum tambaye shi ya musu izinin abubuwa shi da kansa yake ya ji tausayinsu har hali ya buge shi saboda tausayin su wai ma'ana sun dau abu mai nauyi shehu malam isa kofin mata da shehu malam ahmadu zango da kuma wani gwani abokin su mahaddacin qur'ani shi dai wannan ba mu san sunansa ba su suka haɗu da shehu mudi salga radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ba mu albarkansa albama albarkansa duk sun tafi wajen shehu suka haɗu da shi a maka suka ce mun suka gaisa an an ce shehu ya zo ce shehu ya zo ce shehu ya zo ce yanzu ma shi ya aike ni zan je in kai ma aike to ma iya biyo ka mu je mu gari ce bare goma kwarai kuwa bismillah ku zo mu tafi suka tafi suka shigo inda shehu yake malam namu ya ce ya zo sun zo sun tara shehu ya gangaro sauka shehu ya gangaro sauka to sai dukkan su mahaddatan qur'ani ne da shi shehu malam isa kofar matan da malam ahmad zangon da shi wannan gwani shi gwani ne ma to malam ce sai muka yi murna muka ji daɗi gashi muna jin karatun shehu na qur'ani ga kuma abokinmu qur'ani ne hana shi ya shiga faila yana cewa banda tatsewa ya mutum mahaddaci zai iya karɓo wani abu duk da ya san su ma mahaddatan ne ko malamai ne masu ƙara da imar da ilimi suka ce to muka yi ta munna ya ji dai wanda muke bi ba wasa ba ne wajen qur'ani ce to har shehu ya sauka sannan shehu mudi salgar radiyallahu anhu ya gabatar da aikensa to sannan suka haɗa hadiyan suka danka a shehu mudi salga sannan shehu mudi salga ya ce wa'annan almajiran shehu mai hula ne almajiran shehu mai hula ne da hadiyan suka kaza kaza shehu radiyallahu ya musu addu'a da su suka nema wajen shehu mudi salga suna so shehu ya musu izinin su bu'u na takarar da na tilawa da shahari da duk wannan abubuwa na ƙur'ani na shehu radiyallahu shehu ya musu shehu mudi salga ya gaya shehu radiyallahu ta'ala an ai fa shehu mudi salga yana gaya gama gaya wa shehu fa nan da nan halara ta rikice idansa malam na ya faɗi wannan ƴaƴan shehu malam ahmad zango su ma duk sun faɗa duk ma waɗanda suka yi wa magana idansa ya zama kamar na gulab ba wannan gulab fari ne yanzu ba ja wancan haka idan ya fito kamar gulab an a kunne kuma yana juyawa yana wata irin ƙara duk sai da suka mutu a zaune duk sai da suka kame a zaune to sannan abin ya yaye sannan kuma idansa ya koma na dan adam sosai wanda aka sani fari da baki ga shi sannan idansa ya koma na dan adam sosai wanda aka sani sannan ya daga hannu shehu radiyallahu anhu sannan ya shafa yace ya musu izu sannan kowa ya fito yana barka barkan mu barkan mu barkan mu kowa ya malam na yake cewa da ya koma gida ya zo ya kama littattafan tasawuf ka'in bana yana ta bincike kun wali ya irin wannan abu menene sai Allah ya nuna masa mun mai zancen littafin da ya faɗa Allah ya nuna masa a wani littafi cewa in wali ya irin wannan ya ji tausayin abin da ka ɗauka ya ji tausayin abin da ka ɗauka shi ba wai shehu ne ya ji tausayin wannan abin da suka shi kwa ɗaya ne daga cikin dubunan abin da yake kansa radiyallahu ta'ala an banda waɗannan a cikin a cikin kanzul auliyai gashi ne ya faɗa duk wata ibada da wani ɗan ibada ya Allah ya sa ya irinta kuma ya ɗara kuma yana yi kowace in har tafiya shi qawaniyal mannan fil asfari lastu bin kutadi ila isfari ni har a tafiya ma Allah ya karfe ni azumi na nake yi azumi na nake yi ni ba sai na sha ruwa ba ba sai na sha ruwa ba radiyallahu ta'ala an to da yawa mukan ce ba za mu yi dan bayani ba amma kuma wani bayani dole ne saboda wannan karatun mai fara shida to wai shehu kenan shi duk abubuwan da yake dauke da suna alkhairi abubuwa ne masu wuya wani guda ɗaya za ka ga ya dauka yana kallon farfashi su dama ai muqam to wa dawami qar ibadillahi da dawwama wa shehu ibrahim cikin kwankwasa kofa Allah allazi la yughlaqu kofan nan da ba a kulle shi wa ta'ammuti da zurfafawa fi kaza'ini cikin taskan Allah allati la tantahi taskan Allah nan da ba ta karewa ka ce ka dan samu ka dan wai ka wajen wani za ka karba kenan taskan Allah wai san ala janna ko miliyoyi nawa da suka ce karo Allah ko annabi Dawud ba haka akai ba sallallahu alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salam annabi Dawud yana ɗakin sa na ibada wannan masallacin nasa na ibada ko halarci za ta gwada sai ga fari na zinare fari ne amma kuma jin na zinare ne suka dinga zuwa ga annabin Allah ba sai tashi ya dinga tattara a barko halarci ta kira shi Dawudu duk wannan abin da na baka mulki da kaza kaza amma fari sai Allah ba ni da wadata ga falalanka Allah ya zan iya wadata da falalanka Allah duk inda na ga falalanka sai na ji da Allah to kowa ya zama Dawud dama ai Dawud dama ai Dawud al-Maqami ne shi Shehu Ibrahim take an ba shi mizmaru min mazamir ali Dawuda in Shehu yana rera Qur'ani sai ka manta bukatar take gabanka daɗin wannan ya ishe ka in yana tafsiri sai ka manta bukatar take gabanka daɗin maganarsa Allah ya zuba mata wani irin daɗi kowa ya ji tafsirin sa ai duk an ji Allah ya ba dama Dawud al-Maqami ne Sulaimani al-Maqami ne duk da gaba ɗaya dai Salama Jawar Rabbi Allah anhu yana cewa da annabawan nan na Allah masu girma da ake faɗa da irin fuskar su ta annabta din nan idan baka taɓa ganin su ba in kaga fuskar Shehu Ibrahim za ta ta sanan ma da fuskokin wayancan bayin Allah duk waliyan nan da ake faɗa da irin fuskar su ta walita din nan da irin duk wani in baka taɓa ganin su in kaga fuskar Shehu ta isan ma duk ta isan ma da haka kallon fuskar sama sai ya ma taji duk komai da komai radiyallahu ta'ala anhu to da zuruba cikin taskokin nan na Allah fa min jalika yana daga wannan annahu lamma kana alhajj yadda magana ce yayin da hajji ya zama farilatan farilla ce marratan guda ɗaya tak wahidatan guda ɗaya fil umra a rayuwa hajji ba farilla ce guda ɗaya tak a rayuwa ba wal umratu umra ma sunnatun kazalika sunna ce ta manzon Allah ita ma ana so ka yi ta sau ɗaya tak a rayuwa haka kawai ake so ka yi wa ma bainal mashriqi wal magharibi gashi abin da yake tsakanin gabas da yamma gayatan kai mutuƙa wa misalan misali ne fil bu'di cikin nisa a ce wanda yake kaula ya tafi maka a wancan lokaci ba za mu iya gane wannan magana yanzu saboda mun ga da an tashi jirgi tsirr awa a hudu kaza kaza amma wancan lokacin tafiya ce ko jirgin ruwa ko tafiya ce ta kafa ai ba akwai nisa shehun ne ya nade nisan yanzu dawaitu wa sahaltu albarkarsa sai Allah ya kawo jirgin sama kuma in baka san na Allah ba abu na boye cewa ga na Allah ne na boye nade nisan to ga technology jirgin sama ya abu ya nade nisa yawa to wannan ko a zahiru ne jirgin sama ya zo ya nade nisa to mutukan nisa tsakanin gabas da yamma wal awadi aksaru min an tu'addu ga masu tsare hanya zamanin mulkin mallaka ne so suke ma ka ai hajjin ma gaba ɗaya haka prime minister ingila ya faɗa wajen 1950 ma wai ma an ji daɗi ma a sannan prime minister ingila ya zagaye duniyar musulmi gaba ɗaya da ya koma majalisar ingila ya ce in dai da ƙur'a ya shiga majalisar ingila da ƙur'ani a hannunsa ya ce in dai da wannan littafin da ɗakin nan na maka ba za mu iya da musulmi ba in dai da wannan ƙur'an da ɗakin nan na maka to su kullum so suke turan faransa masu mulkin faransa sai da suka ba wa senegal ɗan wani shekaru suka ce kafin wannan shekarun sai an zama ba musulmi a senegal ba musulmi a senegal albarkar shehu ibrahim kaulaka rabiyallah ba ma senegal ba afirkan gaba ɗaya ma musuluncin ashe ma duk gabaki ɗaya duk gabaki ɗaya to ga waɗannan awaji masu tsatsare hanya masu kautarwa ka akai inda ake so aksaru min an tu'adda ta fi karfin a kirga ta faragama haza jami'an girmuza hancin waɗannan gabaki ɗaya lam yatawaqahuwa Shehu Ibrahim bai tsaya ba inda ta'adiyat tilkal faridatu wai dan ya ba da wannan farillar kwaya ɗaya kawai wa sunnati wai dan ya ba da wannan sunnar kwaya ɗaya kawai ta umra ma'aha da ya tare da farillar nan bi akmal waje gashi ya ba da farillar cikar bayarwa za mu karanto gashi ya ba da umra cikar bayarwa amma bai tsaya ya ce shikenan ya isa ba a'a sai da ya ta haji har yau duk wani almajirin shehu ibrahim radiyallahu anhu da kaga yana hajji da yawa tambaya shi ni akramaka Allahu hajjin nan da kake yi da yawa saboda Allah ya hore ma kuɗi ne kake hajji da yawa ko kuwa ka ji abin da zai ce ma ji za ka yi ya ce ma in dai ba ya ɓoye ba ji za ka ya ce ma shehu ibrahim ya ce dinga yi ko ko shehu ibrahim radiyallahu ya gaya mana mu dinga yi ko ko shehu ibrahim ya gaya wa aboki na wane mu dinga yi aboki na wane duk wanda shehu ibrahim radiyallahu anhu ya zo hajjin nan bai gan shi ba sai ya aika a gaya masa dan me bai zo ba faɗi mu- mu- in Allah ya da ranmu mu haɗu haka ya dinga gaya wa duk almajiransa to su kuma su ne suka bude wa kowaye a duniya haji almajiran shehu dama tijaniya ita ta bude hajji a duniya wannan ma- shehu ma'ul ainaini ya faɗa shehu ma'ul ainaini wani shehi ne babba da aka yi kuma na na ɗari a bayan shehu jani zo kaɗan dai shi kaɗai ne wanda aka samu yana ba da ƙadiriya yana ba da tijaniya yana ba da abu yace shi nasa makamu ne shehu ma'ul ainaini to shehu ma'ul ainaini ya ce yana daga falalar tijaniya duk wanda ya karɓi tijaniya sai ya yi hajji hajji tana da cikin falalar tijjaniya haka ma wani ainihin ya rubuta muna da littafinsa radiyallahu ta'ala an to haka ne falalar ba a ga wannan abu ba dama duk wata falala da aka faɗa ta tijjaniya ai sai da faila ta zo a ganta kuru-kuru tana hannun da ya ku da ne amma wai a ganta ta zama gama gari sai da shehu ya zo amma duk da haka wa huwa fi shi yayi wannan haji ta farko wa huwa fi sabi'atu was salatina min umri yana dan shekara 37 kaga sannan kake- yake da karfin da zai yi ya waya wai ya yi safa da marwansa da gudu ya yi kaza ba sai ya zama ana daukan sa ba to duk da haka bai ce ya isa ba radiyallahu anhu bal bari dai wasala ya ci gaba ya ci gaba ba da zalika bayan haka bainal hajji ya sada tsakanin hajji da umra hajji da umra hatta hajja har sai da ya hajji fi ma a alamu cikin abin da na sani ni Muhammad Abdullahi Wuld Sayyid saba a ashara da hajjatan sai da ya hajji goma sha bakwai wa inid da alba'adu ko dai da cewa wa'ansu sun yi da'awa aksara min zalika ya yi mafi yawa da haka amma ni dai abin da na sani hajji goma sha bakwai amma umratu amma umra wa ziyaratu maulana rasulullah da ziyarar manzon Allah ha kawai ya tashi ya tafi ma ziyara annabi ba wai dan ya umra ko dan abu ba eh fazali ko ko ya tafi taro na rabida daga nan ya sai ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fazalika shay'un wannan abu ne da la yumkin li ahadin isa'uhu ba wanda isa yake biya shi amma umra da zuwa taro da zuwan ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai kirgu ba amma hajji dai cikin abin da Muhammad da Abdullahi wanda sai ya sani goma sha bakwai kan mu ji an ce goma sha bakwai mu gani daga cikin almajiran shehu nan wanda shehu ya sa su dinga yi wani yayi hamsin wani yayi arba'in wani kowace ɗaya a hajjin nan ta shehu radiyallahu ta'ala anhu daidai take da sha bakwai din kowace ɗaya a cikin hajjin nan ta shehu sabida wuyarta sabida yanda aka karaɗe duniya sabida abubuwan da a- aka yi ba wai ba- ba- ba kaɗan ba ne wannan kenan wannan kenan sannan Allah ya san adadin ɗimbin jama'a da yake tafiya da su ɗimbin jama'a da yake tafiya da su da jama'ar da su kansu albarkan wannan hajjin ta shehu su kansu ke zuwa radiyallahu ta'ala anhu don ya sa wani ya zo sai ya yi wani abu a haji sai ya kira wani ya ce shi zai masa to kuma duk in an zo baɗi za kai za ka yi mu almajirai sa bari baɗi ta yi wannan bai je ba yana daga hajjin alhaji qasim ya ta hajjin alhaji qasim a gashi Allah ya rahamshe shi ta farko mutum ne karkarfa duk da ya tsufa mutane da shi ya zo ba dai amma dai ka san da karfin da kuzari kuma yana da allurar faila to ana zuwa kofa harami shehu ya ce ainihin kasu ina alaji kasu kasu kasu ce alaika bin nisa'i wal subiya ka rike mata da yan yara ga shi nan to alaji kasu shi ya shi ya dawafi da mata da duk suke tare da shehu radiyallahu anhu da abu da yan yara yo ai fa shikenan tun daga wannan shekara har shehu ya hajjin bankwana alaji kasu ba a taba hajji ba shi ba kowa zai alai kasu ni zan biya ma ba insha Allah ni zan biya ma saboda da shehu ya zo kofar masallaci ayin alqasu to haka ake yi haka kowanne akwai wurin da shehu ya ajiye shi sai ya zo wajen sai ya tambaye shi wai dan ya dinga zuwa to balle ma hajjin ban kwana radiyallahu ta'ala anhu sai da shehu ya ce duk mai hali ya zo ya zo wannan haji duk wanda yake da hali ya ya zo wannan haji to wannan ba za a iya kididdige shi ba to yanzu shi Muhammadu Abdullahi Wuldu Sayyid dinna da ya ce Shehu radiyallahu anhu ya ya hajji sha bakwai cikin abin da ya sani cikin abin da ya sani to Muhammad Abdullahi Wuldu sai din nan hajji guda ɗaya ce ta shehu kadai aka yi bashi wannan hajji ta farko da za mu karanta ita ce kadai wacce aka yi baya nan shi ya zo ya yi hijira ya zo ya yi tajidi hannun shehu radiyallahu anhu 1948 1948 ya zo hajji ta biyu ba ta shehu ibrahim ya yi ta 1950 wannan ita ce hajji ta biyu hajji ta farko hajji ta farko shehu ya yi ta 1932 1935 ita ce wannan tsakanin hajji ta farko da hajji ta biyu sai da shehu ya yi shekara goma sha biyar bai koma hajji ba radiyallahu ta'ala anhu sannan to haka muhammadu abdullahi wasu sai ina hajji ɗaya ce kaɗai aka yi baya nan amma shauran hajji ɗin nan duk yana nan kuma din an dawo sai ya waka ta ina hajji za ta ɓace masa duk in an dawo sai ya waka yanzu hajji ta biyu hajjin 1950 sai da ya waka shehu yana cewa wa shi'iru ma qala hunakal waladu abdul ilahi al-ahmadi sindidi waka dai in ana neman waƙan maraba da alhaji da ya dawo daga haji a yi waƙar da yaran nan mawaƙi na abdul ilahi bawan abdullahi din nan ya yi mu al'ahamadi ba tijjani kan ɗariƙa shehu ahmadu ko a tijjani ƙila ba ta shiga cikin baitin ba allahu alam al'ahamadi a sindidi shugaba to shine sannan rabba sannan shehu ahmed mahmud ma ya yi shehu ya yi musu addu'a ya musu komai ƙarshen hajji ta biyu to kowace tana nan kuma duk waƙar da ya sai ya sa hijira sai haka kowanne zai iya sawa ya sani duk da atituka tis'an summa ashran wa innani atituka hazi to kila abin da yake jawo wannan adadin muka dinga adadin muka dinga ninkawa atituka tis'an na zo ma tara yanzu ta tara sun ma ashirin na zo ma ta goma a sai tuka haji na zo ma ta sha ɗaya in an tafi haka wannan haji ce ta sha ɗaya amma ka ce a sai tuka tis'an na zo sau tara sun ma ashirin na zo ma sau goma a sai tuka haji na zo ma wannan kaga ishirin kenan ishirin kenan ma'ana shehu ya yi haji ta ishirin kenan to in shehu haka yake nufi allahu alam ila hada da umura zuwansa dan da shehu zai faɗa abin da bai ba radiyallahu anhu dan haka ake hada hadisi a fitar da magana dole sai an yi idan shehu yana nufin a sai tuka ai na zo a bai ce a sai tuka hajjan na zo ma hajji ba na ya ce dai a sai tuka na zo ma tara na zo ma goma na zo ma wannan na zo ma hajji kawai ko na zo ma har da zuwan umra shehu ya hada ya zama ashirin ko ko a'a kawai na zo ma tara na zo ma goma na zo ma sha ɗaya radiyallahu ta'ala sabida ya hada a can waji'tuhu waji'tuhu waji'tu waji'tuhu waji ya ce na faɗe ta sau tara sau shida hajji na ta shida kenan radiyallahu ta'ala anhu wajen bismillah tutu inni tutu to ala ayyi hal wannan siƙa ne radiyallahu ta'ala anhu ya fi kowa sanin akwai wancan magana ya fi kowa sanin don su komai na shehu haddace yake a kansu kuma bin sa suke dik dik dik dik Allah kyakkyawar mafita tsakanin wannan magana da wancan ila wancan ba ana nufin ashirin ba sha ɗaya in ma ana nufin ashirin kila ba hajji kadai ba tunda shehu bai ce hajji kawai ba radiyallahu anhu kila hadda zuwan umra Allahu alam to kuma abin mamaki Muhammad Abdullahi bisa ya faɗi duk zuwa ya ce zuwa na farko dai 1935 zuwa na biyu 1950 zuwa na uku 1952 kaga tsakanin na farko da na biyu kamar yadda na faɗa akwai shekara goma sha biyar ba a koma ba tsakanin na biyu da na uku akwai shekara ɗaya shehu bai je ba shehu bai je 1951 ba gana aka je wannan lokaci kuma da Murtaniya Ghana aka je da Murtaniya alhamdulillah bi ani kana bi ani kana hijira tana da saba'in da ɗaya muhammadiya da hamsin da ɗaya miladiya aka je sannan hajji ta hudu 1953 hajji ta biyar 1954 hajji ta shida 1957 tsakanin hajji ta biyar da hajji ta shida shehu ya yi shekara biyu bai koma hajji ba bai je hajji ba hajji ta bakwai a hajji ta bakwai 1959 tsakanin hajji ta shida da hajji ta bakwai shehu ya yi shekara ɗaya bai je hajji ba hajji ta takwas 1960 hajji ta tara 1961 hajji ta goma 1962 hajji ta goma sha ɗaya 1963 hajji ta sha biyu 1964 hajji ta sha uku 1965 hajji ta sha hudu 1967 tsakanin hajji ta sha uku da hajji ta sha hudu akwai shekara biyu shehu bai je hajji ba radiyallahu ta'ala anhu hajji ta sha biyar 1968 hajji ta sha shida 1970 hajji ta ƙarshe 1971 hajjin kifari shehu ya ƙara shekara wajen hudu amma bai je hajji ba radiyallahu anhu ya tafi faris dai jiyar likita sakafati ibrahim sakafati ibrahim ba hajji ba ce shehu ya faɗa ya je magarib hassan sani ya kirawo shi 1975 din ma dab da rasuwa hassan ya yi durusul hasaniya ya rufi durusul hasaniya radiyallahu ta'ala anhu wannan muhammadu abdullahi radiyallahu ta'ala anhu shi ya faɗa allahu alam radiyallahu ta'ala anhu to muhammadu abdullahi wanda sai din yake faɗa haka kenan yace wa idda'a ko da wani yayi da'awa al-ba'du ba'ari sun yi da'awa aksara min zalika sai dini abin da na sani gashi amma umratu amma umra wa ziyaratu maulana rasulullah sa da ziyarar manzo Allah sa fa zalika shay'un la yumkinu li ahadin isa wannan ba adadi ba wanda ya san adadin sa wa kullu haza duk wannan hajjin bari ka ji kaga maganar wanda ya san abin da yake faɗa wa kullu haza duk wannan hajjin da umarorin da na faɗa din nan ya kahu bi wasidatil jawi duk a sama yayi su illa hajjatuhul ula sai hajjin sa ta farko wa rabi'ata da hajjin sa ta hudu sune aka yi a teku amma duk gaba ɗaya a sama aka yi sai hajjin farko da ta hudu fa innahu ma bi wasidatil bahar su ta teku aka yi su yanzu don Allah wanda bai san abu ba ina zai iya zai dinga wannan yanke. Farrabi atu ita ta hudu hiya lati waka ama alfin wa salasu mi'atin wa salasatin wa sab'ina ita ta hudu ita ce wadda ta faru dubu da ɗari uku da saba'in da uku na Muhammadiyya ita ce 1953 hajjin 1953 ita ce wadda aka yi ta teku bayan ta 1935 amma hajjin 1950 ita kuma ta sama aka yi hina na zaltu sama ita ta sama ce wa dan marrafi ha bi fas wannan haji ta hudu ya je fas mushriyawa ke ta ita kuma ita ce wadda ya tafi da su mushiri duk gaba ɗaya mushriyawa ke ta tana nan karshen diwanin sa na abu marra bi fas fi zihabi cikin tafiya kawai ita wannan tafiya din nan أما حجته الأولى أما حج شيخ رضي الله تفرقه فهي عام ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين هجرية إذا تود الشيخ يشكى تدبو دا دريئك دا خمسين دا بيار إن كتوتي إشرين na miladiya ya zama 1935 shehu ya yi wannan haji 1935 ita ce wannan tamu ta farko dinnan ikon Allah shehu ya yi wannan hajji kenan bayan shehunmu na ɗariƙar tijjaniya gagarumi wanda ya gagari gabas ta tsakiya gaba ɗaya alfahashin jikan shehu umar rufuti ya rasu jikan shehu umar rufuti alfahashin ya rasu da shekara biyar shehu ya hajjin abu zamanin jikan shehu umar rufuti alfahashin har a harami ana sa kyalle a wazifa hukuma ba ta iya hana shi ba ya tar da hukumar sharifan kuma har su hukumar Ali Sa'udin suka suka kwaci garin amma saboda ƙarfinsa da malintarsa da almajiransa ba a iya hana shi ba shi ma ragowar jihadi ne a ƙasar Nijeriya ba hana shi ba amma daga rasuwarsa ne hukumar Saudiya ta hana a fito sarari a yi wazifa amma kowa yake zuwa ya san akwai zawuyoyi a cikin gidaje wanda ana na ana ta wazifa za ka ji wanda ba san wannan suna cewa in an isa a je maka mana a shimfiɗa kyalle yau nawa aka shimfiɗa kyallen nan aka shimfiɗa kyallen a maka aka yi wazifa zamanin alfahashin kafin alfahashin kwa duk su shehu muhammadu gali duk sun yi ba ma wai ba ma a shimfiɗa kyalle ba har jawahirin ma'ani an yi karatunsa a harari Muhammadu Gali yana karanta jawahirul ma'ani sai Umar rubutu ya zo shigewa ya tsaya yana ji ya zo wajen ainani ainani lan yaktuhu ma qalamun menene kaza kaza nan aka gama da ilimin sai Umar rubutu ya ce me ma'anar wa'annan sai wannan ne dalilin da ya bi sai Muhammadu Gali to a jawahirul ma'ani ma an karanta shi a haramu abin abin da yake rikici mu ɗan yanzu abin da muka gani da shi muke hukunci mu ɗan yanzu kamar yanzu mutum ne zai ce ma ai ƙarya ne ba a yakin duniya na biyu ba kuma ba a kashe ko kaza ba ƙarya ne to ai haka sai dai sai dai ka je ka ɗauko mana littafan tarihi in ya yarda da tarihi in ka je da baka gudu ka bashi waje da wannan ba za ka iya da shi ba in ya yarda da tarihi kaza kaza dan haka da wa'ansu daga cikin shugabannin namu sharifai suka inkarin shehu ba sahibul kaza ba ne wai da sahibu da annabi ya gaya wa shehu tijja da kaza kaza to ba raddi ba ko bai na so zubo musu karatun haila din duk gaba daya in kun yadda da maganar malaman dariƙa kun yadda da kaza kaza kaza bismillah in ba ku yadda ba ku tsaya da jaya da ku sun fata lokaci ne duk gaba daya to haka mutum a rubuto tarihi fa asusul qasasa Allah ya ce a faɗi tajiri a ciki haka Allah ya ce shau Abdullahi mai kana in aka tafi wajen to Allah ma ya ce a ban kaɗa faƙasusul ƙasasa to da mutum ya tafi ka shehu maza faƙasusul ƙasasa a rubuto man labarai ya ji faƙasusul ƙasasa eh dole ne wannan za a yi ta radiyallahu ta'ala an to ita ce 1935 shehu shehu alfa hashim yana daga cikin rijalu sanadin ma na shehu sanadin akwai sanadin alfahashin to shi kuma ya rasu 1930 radiyallahu ta'ala an sai ga Allah ya kai shehu hajji shi kuma 1935 tun daga nan ya zama shugaban wajen har tafiyarsa radiyallahu an dama zuwan da yana dawafi kan ma mi riga ta malam masallaci mutan garin da duk waɗanda suka zo hajji wannan suka dinga cewa haza huwa abdullazi la yuzahab annabi ya ce karshen duniya za a yi wani bawa da ba wanda ya sai kafada da kafada da shi ba wanda ya sai to haza huwa wannan ne wannan ne zan da su da sun gaba kafata bawa suka gani ba abu abdullazi la yuzahab duk za mu zo kan ma mi riga ta malam masallaci to ita ce wanda ya haka wali hazihi hajjatu wannan hajji tana da kawasun kasiratun tana da wa'insu keɓance keɓance tana da wa'insu falaloli masu yawa Allah ya yi wa shehu abubuwa don ita ce ta farko ita ce za a bugi nan wajen za a bugi duniya ma duk gaba gida ita ce za a haɗu da sarki abdullahi na kano ita ce dole ta zama tana da abu tana da keɓance keɓance فهي حجة الشيخ الأولى إذا تحج الشيخ تفرقه وهي التي أحرم فيها من ذو الحليفة إذا تود الشيخ يحرم أو جن حرم من ظن الله ذو الحليفة مرورا بجدة الشيخ يزوي شيء كجدة أما ينا تكون حرمسا والتي مكث فيها أو أن هذا الشيخ يزونا بلباس إحرامه da haraminsa zaninsa na harami saba'ata ayyalin kwana bakwai shehu ya a cikin harami mutawaliyatin a jere ولم يلبس المخيط shehu bai sa dinkakken kaya ba illa ba da tsawafil ifada sai da shehu ya tsawafil ifada saboda a mazhaban malikiya su ifradi ne yafi wajen malikawa su ifradi ne yafi to shehu ma maliki radiyallahu ta'ala anhu kafin izini ya zo da abin da aka yi karo da hadisi a wargaje amma dai yana nan da haka shi ma ifradi ya fara da ita radiyallahu ta'ala anhu wa'insu mazhabobin kuma suka ce a tamattuki ya fi wa'insu suka ce a kirani ya fi amma malik imam bashi ifradi ya fi radiyallahu anhu wa lam yata'ajjal kuma shehu bai yi gaggawa ya bar mina ba hatta a kamala ayyama tashriqi salasatu sai da ya cika wa'annan kwanaki uku kwanakin yanyana nama da ake cewa summa wasala fi mazarati minan sannan shehu ya zarce cikin wajen ziyarori na mina yayi ziyarorin da ake a mina yayi kalma garati kamar wannan kogo allati jalasa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya zauna cikin wannan kogo wa nazalat alaihi fiha suratul wal mursalati sura wal mursalat ta sauka to sai da shehu ya je ya ziyarci wannan kogo yana nan amina ya ga mu shi shiga da shehu yana shiga shantin kadangare ko duk haka muke shiga minan mu fito ina muka san da wani kogo to akwai kogon war mursalat sai da shehu ya je ya ziyarce shi wa kazalika masjidin unzilat alayhi fihi suratul kautsar haka masallacin da aka sauko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna adaina kal kautsar to sai da shehu wa kazalika mahallin nuzulul kafshi haka wajen da ragon nan al-mufdadihi Isma'il wanda aka yance Isma'ilu da shi aka fanshi Isma'ilu da shi to inda ragon ya sauka shi ma akwai wajen sai da shehu ya je ziyarci wannan wajen to kila duk wayannan lokaci amma yanzu sai su gadi duk wayansu abubuwan ma da an wargaje su an yi gine-gine an ce ba su da amfani wa kazalika magarati haka nan kogo kanat tajlisu fiha hajaru da hajaru take zama a ciki hajaru ita babar isma'ilu to akwai kogon da take zama a ciki da shi mahaifiyar wa fi hadhihi al-hajjati a cikin wannan hajji ne sadafa al-baita awwala dukulihi al-haram maftuha farkon shiga shehu ɗakin Allah Ka'aba masallacin gaba ɗaya ya samu ɗakin Allah a buɗe sannan duniya bata ci gaba haka ba ana tsoron yan taraurazin kaza kaza makan ma duk turɓaya ce a wannan lokacin duk tsakoyi ne ruwa ma a tulu ake ebowa duk gaba ki ɗaya ruwa ma a tulu ake ɗebowa to shau ya je ya samu ɗaki a buɗe an buɗe ɗaki radiyallahu ta'ala anhu farkon shigarsa dan ɗaki ya mara ba da babban mai tsaron kofa mai tsaron kofa wa fi hadhihi alhajjata a wannan haji in ta hajjami ul mawaqifi duk wani matsayi da shehu ya tsaya a mizabur rahmati ne a hijir isma'ilu ne a duk wajen tsayawa dai na na ɗakin Allah din akwai wurare da ake karɓan addu'a multazam ne ba wani waje da shehu ya tsaya ya shimfiɗa hannunsa wa huwa ma madda dai shehu bai ɗaga hannaye ba ya shimfiɗa su bid du'a'i da addu'a illa salal matsalu sai sama ta sauko ruwa radiyallahu anhu ba wani waje da ya tsaya ya miƙa abu sai da aka yi ruwa sawa'un fil baita a ɗakin ne aw arafata ko arfa aw minan ko mina wa fi hadhihi al a wannan hajji ne ta farko din nan tafa bil bait wahdahu ya tawafi da ɗakin Allah shi kadai wa hadha min a'jabil kawariq wani ya daga cikin karamomi masu ban mamaki a ce mutum yayi tawafi shi kadai siyama balle ma wa qad waqa hadha baina zuhur wal asr kana azhar da al asr akai wannan duk da lokacin ba mutane amma kuma ba a taɓa lokacin da za a ce ka ba ba mutane na tsawato duk da wannan lokacin ne amma ka Allah ya rike wa shehu kowa sai da ya tsawafi shi kare tsakanin azhar da al'asar shi kadai ya cika muhiddin bin al-arabi hatimi a ƙarshen futuhatul makkiya ta farko sufuli ta farko inda irin bugun namu ne gashi muna da ita ya ce ya yi tsawafi shi kadai da ɗaki amma da daddare amma da daddare ya yi tsawafi shi kadai amma amma da daddare to amma sai ga wali Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya nuna mu hijin bin arabi wa ai ba da daddare ake in an yi tsala da daddare za a yi wannan karama ba shi sai yayi da azhar ma radiyallahu ta'ala anhu shi da azhar yayi wannan hajjin tana da abubuwa duk gaba ba na wasa ba radiyallahu ta'ala anhu wa fiha a cikin wannan haji ne zakara lahu gairu wahidin ba mutum ɗaya ba ya gaya wa shehu mimman la ya'rifunahu mutanen da ba san shi ba da an haɗu ya haɗu da waliye da yawa a wannan hajji sun yi suka gaggaya masa albishara bisharori alkasira mai yawa suka gaya wa shehu bisharori fa min zalika yana daga cikin bisharar da aka gaya wa shehu qaulul wali salih faɗin wani wali mutumin kirki da ga shehu ibrahim yana ganin shehu yace inni ra'aituka tatawalla jami'al masharibi ni na ga kai kake raba madadi a duk mashaya ni na ga duk mashaya yau kake raba a shi an mashayan da shi yake sha a cewa dama da bai sani ba ba bai faɗa ba wa ma'anaha ma'ana wannan magana barin fassara ma annaka muhidin bi jami'il masharibi ka kewaye duk mashayar waliya a zamanin nan kowa sai dai sha a wajenka wallahi duk wanda ya ce zai bar sahib ya ce tafi wani waje wallahi zai mutu da kishirwa kuma ba zai shafa zai shafata wannan walin bai san ma waye shehu ba radiyallahu an amma yana kallon sa ya gaya masa wani na yana daga abin da wani wali ya gaya masa annahu da kalama addaki yana yana daga bishara annahu da kalama addaki lina silka abati ya shiga wata rana an bude ka'aba shehu yayi kokawa da kowaye yan turere ne ya har shi ma ya shiga ka'aba lamma futihat yayin da aka bude ta wa inda ma ra'ahu sheku abdullahi shaibi yayin da shehin bude ka'aba sunansa abdullahi shaibi bani shaiba wa'annan zuriya ce yayin da ya ga shehu qala lahu ma ma'anahu sai ya ga shehu ga irin abin da ya ga masa sa'aftahu laka fi waqati kai bai dace ka shiga jama'a irin wannan ba zan bude ma a wani lokaci ma fi ahad lokacin da ba kowa illa anta sai kai wa man tuhibbu da wanda kake so zan zaɓi wani lokacin da na san jama'a da an yi bacci ba irin yanzu ne da fitilu da kaza kaza ba garin yana kafin a haska kashi zan buɗe ma kai da wanda kake so wa fi lailatul kamisi a daren alhamis an jaza lahu ma wa adahu bihi tamaman ya cika wa shehu wannan alkawari yace da shehu to yau da daddare ka nemo duk wanda kake so ya shiga in buɗe muku haka ku shehu ya ikon Allah har da sarkin Kano Abdullahi aka yi wannan shiga shehu ya ce mun samu lokacin da ba zai sayu ba ba a siyansa to ni da wallahi da muka karanta da sumunta sumunta da suka ji nan wajen kuka suka kama radiyallahu an da muka zo nan wajen kuka suka kama saboda girman cewa cikin ɗakin Allah ya shiga da wa'annan jama'a har da sarkin Kano gashi sun samu lokacin da ba zai siyu ba kai ka san wannan lokaci da zai ba zai siyu ba to ni da wallahi a nawa imanin na wasu sannan sarki ya tarbiya na wasu sannan ya tarbiya saboda wannan sai da nasiru ha musu Allah ya rahamshe shi ya gaya wa sai da Aisha ina zaune cewa sarki Abdullahi a gidan Nasarawa ya tarbiya shehu ya zo ya zauna radiyallahu ta'ala anhu sai da ya gama shehu ya dinga mai imtihani har sai da ya gama fatahinsa na farko shehu ya je zai mara imtihani ko lokacin sallah ne ko ku a'a dai haka kawai aka shirya shehu radiyallahu anhu ya nufin zai yi alwala sarkin ya dau buta da hannunsa yana zuba wa shehu radiyallahu anhu ruwa yana alwala da shehu ya zo wanke kafa sarkin ya shiri buta tana hannunsa na dama ya shirin zai wanke wa shehu kafa kawai sai shehu ya ɗaga kafar ya kalle shi da tafin kafa to nan fa manya suka tuntsura su da buta da take hannunsu nan fa ta ya samu to irin wannan shehu ya yi wa mutane da yawa shehu ya yi wa malam na aujara malam na aujara wanda yake za shi ko cikin birnin kano ba shi da malami a wannan lokacin saboda tinkaho takamarsa da tumbatsarsa cikin fikihu da ilimi da abu wannan lokaci wani bawan Allah ne kwayan su ba mun an manta sunan su ko ba a faɗa to aka ba shi tarbiyyar aka aka dai a nan dai abu ba to aka ji to sai dai kai kaula shi ne baban wannan kwarai kuwa shehu na aujara malam na aujara to shi sai kaula ya zo sai ya je jaddada masa nan ya take ya ta buga wurin yake ta buga to da na ya ɗauko bokiti ya zo rijiyar ƙofar gidan shehu ɗin nan tun shehu yana nan gidan sai ga kaji ɗin nan gidan da yake kusa da rijiya nan da nan shehu yake kafin a yi wannan shehu ya koma wajen 1950 shehu ya koma can da to nan to shehu yana tsaye a nan malam na aujar da rana tsaka wannan shehu suman bashir ya gaya min wannan wannan abu da rana tsaka malam na aujar ya keto da bokitinsa zai ɗau zai kwashi ruwa sai ya gaishe ce aujara aujara aujara aujara ta hali zo shehu ya rike kofa ya rike kofa da hannunsa me ya gaya masa me ya gaya masa ai da da da shehu na aujaran da bokitin nasu haka suka ci kuɗi shehu ya cikin gida shi da bokitin nasu gaba ɗaya suka harki ɗaya gaba ɗaya a nan wajen suka shehu shi kenan shehu ya cikin gida to irin wannan ranar da shehu zainaba muhammadu zainaba ya zo radiyallahu ta'ala anhu kofi shehu ya ji daɗi saboda jin daɗi shehu radiyallahu yake tambaya wai me zani masa a ruwa za mu ba shi ne ya sha ko a kaza sai ya tsari wannan abu naku ne shehu ya ce Allah ya sa ran juma'a ne shehu ya ce in za a yi zikirin juma'a a sa min shi gabana opposite ko da ake cewa ko yawwa to haka ana zikirin la ilaha ainihin shehu zainab ya tuntura radiyallahu ta'ala an to Allah ka bamu alhamdulillah to radiyallahu ta'ala an to nan shehu radiyallahu to shi wannan ya bude musu ya cika wa shehu abin da ya ma alkawari tamama wa fi tilka sa'ata a wannan lokaci na zalal madan ruwa ya sauka alaihi a ga shehu wa huwa tahta albabi yana karkashin kofar ɗakin Allah wa tahta almizabi da yaje karkashin inda roma ruwan ya sauka radiyallahu ta'ala anhu mizabur rahmati inda rahama wa minha yana daga bisharori qaulul wali lahu fadin wani wali gare shi yana ganin shi yace anta rajulun kai mutum ne da warista maqama rajulun sakinin fi qaryati fas kai mutum ne da ka gaji wani mutum da yake garin fas akwai ƙarshen magana sai dai mutumin nan na fas yana shan ataya kai ko ba ka sha shehu ya ce daga nan na ce na fara ni ma daga nan shehu ya fara tun 1935 shehu ya fara shan ataya saboda maganar wannan mutum shi ataya shehu ba wai dan ta ƙasa tana da bai sha radiyallahu anhu amma da wannan kashi ya gaya masa ka gaji mutumin nan na fas cikin komai illa shi yana shan ataya shi ma kila kafin ya daina sha kai fa baka sha shehu ya ce to har karshe karshen rayuwa likita ya hana shi saboda siga ciwon siga likita ya hana sha shehu ya ce a wallahi ba zai bari ba ba zai bari ba to sai sai kita ya ce to tunda ba haka bari ba a dinga sa ganyen kaɗan a dinga sa ganyen kaɗan kuma siga ma ɗan kaɗan to sai dai a sa ganye kaɗan a sa na'ana da yawa to abdulmalik oke na allah ya rahamshe shi sai ya aiko ma da yasmin jasmin to aka dinga washe kuma ataya ta jasmin ga baki daya to mu ma muna shan ataya ne da mun gaji mutumin kaulaka ko duk ma'anar shan mu kenan tunda shi ma saboda ya gaji mutumin fa yake shan ta duk gaba ba wai dan daɗin ko dan kaza kaza ba a dinga kudurcewa a zuciya saboda shehu yana sha radiyallahu a dinga yin ta da zikiri da abu ba da surutu da kin sallah da kaza kaza ba da zikiri da abu wamina yana daga cikin bisharori mulaqatu shehu ya haɗu da shabin ga wani saurayi min ashrati ahli fas yana daga cikin madaukakan yan fas sharifai ne na fas malam saurayi madaukakan yan fas ana gane ƴaƴan gidan girma da an gansu inda rukunin yamani to kun ji cikin samarin ma akwai walita din ma duk gabaki ɗaya da abu ko da ƴan gayin ma kuma yanzu da ƴan sarakunan ma da ƴan masu kuɗin ma da komai kasi shekarta sai shigar lamarin Allah shi wannan ba zai bare ma yanzu da faila ta zo ta buɗe wa kowa ba wanda zai wani takamanni ne ya dace in san Allah ban da kai sai dai wanda yake to shau ya ga wannan saurayi yana daga cikin manyan ƴan fas yauwa wani shabin ahli faso inda rukun liyamani a tsaka a rukun liyamani nan ya ganshi tsakanin rukun liyamani da rukun hajar al-aswad a nan ya ganshi wannan waje nan waliye duk suke zama saboda sirrin wajen shi rukunin hajar al-aswad hannun daman Allah ne to kamar sa kaddara shi kuma rukun liyamani ɗaya hannun ne salartu biya dai ko ba su faɗi haka ba dai amma shi rukunin zamani shi ma yana da nasa falala ta shari'a Allah ya ajiye mala'iku duk in ka zo kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai sun amsa maka a wannan waje to tsakanin rukunin yama muhiddin bin al-arabi hatim ya rubuta fito hatil makiya a wannan waje tsakanin rukunin yamani da rukunin hajar al-aswad to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan za a yi wa mahajil muntazir mubaya idan za a yi man mubaya a wannan waje to shi kenan shehu ya zo ya tarar da wannan wali a tsaye yana jiran zai yi mubaya yamani faƙala sai shehu ya ce da shi faƙala sai ce da shehu akbara ni wali shehu ya ce kai ne kake anan ne shehu ya san shi yake nema kai ne kake ne sai ya ce da shehu akbara ni wali wani wali ne ya gaya mun min ahalil kashafi shi walin yana daga cikin wa'inda Allah yake yayewa abubuwa annahu wa qa'alahu halu wani hali ya faru a gare shi ya fita daga kaunin nan hmm? ra'afi hal kabira ya ga sayyidina kabiru a cikin da a cikin wannan hali awwalan da farko sun ra'a maulana rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu sannan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kullafa al arba'ata da kalifofin nan nasa guda hudu sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali wayannan din da annabi yake suna raka shi wa qala lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan wali yahujju yahujju al gausu fi hadha al am wannan shekara gausi zai yi haji wannan shekara gausi zai haji wayu gufar li jami'i ahlil mawqif walid za a gafarta duk wanda suka yi hajji suka tsaya a arfa bana su da iyayensu dalilin gausi ya yau hajji ga abin da zai faqala al fasi sai shi wannan yaro dan fas babba din nan sai ya faɗa lil wali ga wannan wali dullani alaihi to kai da aka gaya wannan gaya min ya zan yi in ga gausin nan tunda ni ma dai gashi na zo faqala lahu sai shi wancan walin ya ce masa satalqahu inda rukun liyamani in dai ka tsaya a rukun liyamani zaka haɗu da shi nan nan aka ce za a haɗu da shi duk mai so ya gan shi nan za a haɗu da shi satalqahu inda rukun liyamani thumma qala al-fasi lishayki sannan shi wannan mutumin fas ya ce da shehu ba da malaki yahu inda rukun bayan ya ga shehu a rukun liyamani wa qasa alaiha hada ya ga shehu wannan labari mallaka a shehu ya fara tambayarsa to shehu da ya ji wannan kissa ya san mutumin nan ga abin da yake nema ga shi sai shehu ya ce to ka gan shi wa ka haɗu da shi ta wallahi eh to ina ta nema da awa ban gan shi sai shi ma ya ikon Allah kamar yara masu ce da shehu mallaki ta anta to kai wa ka haɗu da shi sai shehu ya ce laki tuka anta na gan ka kai sai shehu ya ce laki tuka to shi ma da ya sani ya rama ya juyar da kalma ya ce to ni na gan ka da ikon Allah bai rubuta ba. Ba za ba kafa mala. Don haka shehu ba na falalan Allah ce Allah ya ƙara mana. Allah ya ƙara mana, Allah ya ƙara mana, amma wallahi mutumin da kake gani ya fi ka ƙarfi shi ya dace sam sai ga Allah bai bashi ba. Falalan Allah ce yanzu dai ji wannan alfasi din nan. Wafi Allah Wa fi hadhihi al-hajjata a wannan haji sadafa yawma tarwiyati. Shi aka dace ranar cika salka ranar takwas kenan ga zulhaji ranar da ake fita mina ya zama yawmal jumu'ati ranar juma'a ne fama kasa shehu na sai shehu mu ya zauna fi makata a maka hatta sallar juma'a ta sai da ya juma'a fil harami a harami sun mata wajaha ila mina sannan ya fita mina sannan ba wata mota ce za ta kai kuma kowa zai ɗebi sandunansa da ɗan bargon sai tafi mina ya je ya bukasa shi kadai Allahu akbar wa hadhihi alhajjatu wannan hajji aidan komowa هي التي مكث فيها في المدينة المنورة ita ce wadda shehu ya zauna a Madina awwala maji'in shine farkon zuwansa Madina li ziyarati Maulana Rasulullah sallallahu alaihi dan ziyarar manzon Allah zuwa na jiki wahidan wa 20 yawan kwana 21 shehu ya bi yawmud dukul hadda ranar shiga wa yawmul furuj da ranar fita wadama ala ziyaratul hujrati sharifatu kwana 21 nan shehu ya dawwama a cikin ziyarar manzon Allah a nan wato ɗakinsa hujira gidan ne gaba ɗaya yanzu aka mai da shi kamar ɗaki ɗaya hujjaratu sharifa to in kuma wajen ziyara ne yana nan cikin ɗakin sai ga Aisha radiyallahu ta'ala anha inda aka binne ta to shehu ya dawwama a cikin ziyarar wannan ɗaki na manzo Allah sallallahu alaihi dubura kulli salatin bayan kowace sallah maktubatin ta farilla sau biyar din nan kullun sai ya je ya ziyarci manzo Allah fi tilka ayyami a wannan kwanaki jami'an gaba ɗaya wa zakara shehu ya faɗa annahu inda wusulihi lil hujrati sharifati idan shehu ya zo wannan daki na manzo Allah inda kabarin sa yake sallallahu alaihi wa sallama wajen ziyara din nan shehu yana wa zakara annahu inda wusulihi lil hujrati sharifati salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sab'ina marata ya ce yana yin salati 70 in ya tsaya sai yayi wa manzo Allah salati 70 summa da asanin ya addu'a sannan ya tafi wa jami'u ziyarati fi tilkal muddati dukkan ziyararsa a wannan zama da yayi bi hazihi sifati da wannan sifa in ya zo ya tsaya zai yi salati saba'in to sannan ya addu'a sannan lakin na lan yu ayyilla na bi ayi sigatin sai dai kuma bai gaya mana wace wace wani nau'i ne na salati ba hazihi salatu wannan salati allati kana yusalli ala annabi wanda yake manzon Allah bi'a da ita wa in kana ko da ya kasance minal mafhum yana daga abin da muka fahimta inda na a wajen mu almajiransa annaha salatu uzma salatin nan ce babba kana ganin zai wata banda ita salatul alfati lima ugulita salatul fati lima ughliqa salatul fati ce kai to wala kiya aidan wanda dawafi ma da ita yake to bare kuma aka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu ta'ala anhu اللهم صل على سيدنا الفاتح المولد الحاتم وسبحنا في الحق الحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه ba mu so a dinga bayani ba kuma dole ba zai yi hardi din a ita abuwa